اللهم صل وسلم على- السلام عليكم الحمد لله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشام أخبرنا حسين أحاديث بن أبي ثابت حاوى تحويلي عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حسين أحاديث بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم ya karɓo daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara da a gare su cewa Abdullahi bin Abbas ya yi bacci a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam فرآه استيقظا sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka وكا ya sa ya goge bakinsa da aswake وتوضأ ya yi alwala وهو يقول alhali yana karanta wannan ayoyin na ƙarshen suratu Ali Imrana إن في خلق inna fi السماوات al-samawati والأرض wal ardi wa al-lil wa nahri la ayatin li ulil albab حتى ختم السورة hayya kai ƙarshen sura ثم قام فصلى ركعتين sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya ya sallah raka'a biyu أدال فيهما القيام ya والركوع tsawaita والسجود.
tsayuwa a cikin raka'a biyun ya tsawaita ruku'u ya tsawaita sujjada a wayannan raka'o'in guda biyu da ya ثم إنه انصرف sannan kuma ya sallama ونام ya tafi ya je bacci فاستنفخ har ya min shari ثم فعل ذلك ثلاث sannan manzo مرات Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka har sau uku wato yana bacci ya tashi ya aswaki ya alwala ya salla raka'a biyu ya koma ya bacci ya sake tashi ya alwaya aswaki ya alwala ya salla raka'a biyu ya zamo ra- raka'a shida kenan ya من ذلك يستاق kowanne a cikin wannan yana yin aswaki kuma ya alwala ويقرأ هؤلاء الآيات yana karanta ayoyin nan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari
ثم أوترى sannan daga baya ya wutire قال عثمان a ruwayar Usmanu ya ce ya yi wuturi da rakawo'i guda uku, فأتى المؤذن sai mai kiran sallah ya zo, ya فخرج sanar da shi للصلاة manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito ga sallah.
وقال ابن عيسى Inda Isa ya faɗa ta ruwayar sannan ya wuturi, فأتاه بلال sai Bilalu ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallama فأذنه بالصلاة ya sanar da shi da الفجر.
sallah wakacin da alfijir ya keto.
فصلى ركعتي الفجر Manzala sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'atai alfajari, ثم خرج إلى الصلاة sannan ya fito zuwa ga sallah متفقا sannan da ruwayar shi Muhammad ibn Isa da kuma ruwayar Usman ibn Abi Shaybata suka dace وهو يقول alhali manzo Allah yana faɗa sanda ya fito da zuwa ga sallar اللهم Yawan wanda ya daga gida kafin ya zo masallaci wannan addu'a yake karantawa اللهم اجعل في قلبي نورا Allah ka sanya haske a zuciyata واجعل في لساني نورا Allah ka sanya haske a harshe na واجعل في سمعي Allah ka نورا sanya haske a kunne na واجعل في بصري Allah ka نورا sanya haske a idanuna واجعل خلفي ka نورا sanya haske bayana ka وأمامي sanya نورا haske gabana واجعل من فوقي ka sanya نورا haske sama da ni ومن ka تحتي sanya haske نورا ƙasa da ni, اللهم Allah ka أعزني girmama نورا.
lada, aka girmama haske a gare ni. Wannan ah, hadisin wato Buhari a shi wannan yadda aka rubuta nan Muslim da Munziri sun rawaito shi haka. A Muslim da Nasa'i, Muslim da Nasa'i sun rawaito shi haka. Kuma Buhari da Muslim sun ruwaito shi daga ruwa Kureb daga Abdullahi bin Abbas.
da sanawa ibn baqiyata an khalidin an husainin nawaku Kamar wannan hadisin da ya gabata, qala ya faɗa a tasir وأعطني نورا.
ruwa a zimli nura, Allah ka girmama haske.
قال أبو داود وكذلك قال أبو خالد الدالاني Haka shi ma ya ruwaito daga Habibu a wannan hadisin.
وكذلك قال في هذا الحديث Haka ya faɗa a wannan hadisin.
وقال سلمة بن كحيل عن Shi ko inda ya ruwaito daga Habibu shi ne daga Abdullahi ibn Abbas.
نعم عمر بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن قريب عن الفضل بن عباس قال Fardun ibn Abbas ya ce, بيت ليلة عند عند النبي صلى الله عليه وسلم Na kwana wani dare wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama.
لأنظر كيف يصلي Dan in duba in ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah da daddare.
فقام فتوضأ Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi alwala ثم صلى ركعتين sannan ya sallaci raka'a biyu.
يام مثل ركوعه Daɗe wanda ya a tsaye kam- haka ma ya daɗe a ruku'u.
وركوعه مثل سجوده daɗewar da ya a sujada kamar daɗewar da ya a ruku'u ثم نام sannan kuma ya bacci مستيقظ sannan ya فتوضا sake farkawa ya sake alwala استنى ya kurkure ya goge bakinsa ثم قرأ خمس آيات من آل sannan ya karanta عمران ayoyi biyar na ƙarshen suratu ali imrana إن في اختلاف inna fi halqi samawati wal ardi la ilaha illa huwa al-hayy al-ulil albab لم يزل يفعل ذلك manzo Allah bai حتى gushe ba yana aikata yadda na faɗa har ya sai da ya sallah ashira raka'a ce ركعة ثم raka'a goma wato ya zama tashin nasa har sau biyar duk tashi in ya raka'a biyu sai kuma ya koma ya kwanta sai kuma ya sake tashi ya sake wata raka'a biyar sun makama sannan kuma ya tashi وصلى سجدة ya sallaci raka'a ɗaya فأوتر ya بها wutire da ita ونادى المنادي عند ذلك mai kiran sallah da asuba ya yi kiran sallah da asuba a sannan قام رسول الله صلى الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi.
وسلم bayan mai kiran sallah ya gama kiran sallah ya yi shiru فصلى سجدة ya sallaci raka'a biyu sauƙaƙa wato raka'a ta alfajari ثم جلس ya sanna ya zauna har sai da ya sallah asuba قال أبو داود Abu Dawud ya ce wani abu daga hadisin nan ya buyar gare ni daga yanda naji daga shi Muhammad ibn Bashar ba duk yanda naji daga Muhammad ibn Bashar na kiyaye ba shi yasa akwai abin da yake ya buya gare ni
عثمان بن أبي شيبة نافع حدثنا محمد بن كيسان السيوطي عن الحكم بن عقبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Mm, Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da gare su yace إن دخل na kwana gurin halata ita ce sayyida maimuna Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan yayi maraice wato bayan yayi sallar isha فقال yace عباس الغلام yaron nan yayi sallah قالوا نعم Ita ce kwarai ya yi sallah فارتجع da ya kwanta.
حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله Ai yayin da abinda Allah ya nufi zai huce ya huce daga dare.
قام Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya وتوضأ yi alwala ثم صلى yana yin sallah raka'a bakwai ko raka'a biyar.
أوتر بهن Ya wuturi da su ولم يسلم إلا bai sallama ba sai a ƙarshe.
حدثنا بن المثنى حدثنا بن ابي عدي عن شوبة عن لاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Abdullahi Abbas Allah ya kare da a gare su yace بيت في بيت Na- خالتي ميمونة na kwana a ɗakin ba- ba- wato halata maimuna yar Haris matan manzo sallallahu alaihi wasallama.
صلى النبي صلى الله عليه Manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya sallar isha ثم جاء sannan ya zo فصلى أربعا ya yi sallah raka'a hudu ثم نام sannan ya yi bacci ثم قام يصلي sannan ya tashi yana sallah فقمت عن يساري sai na tashi ni ma na je zan sallah amma na tsaya daga hagu da shi sai ya فأدارني kewayo da ni ya tsaye da ni daga dama da shi فصلى خمسا ya yi sallah raka'o'i biyar ثم نام sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci حتى سمعت غديده an naji أو حديده a mun sharinsa ko mun sharinsa da gadidu da hadidu duk dai mun share ثم قام فصلى ركعتين sannan ya tashi ya yi sallah raka'a biyu ثم خرج فصلى الغداة sannan ya fito ya je ya sallar asuba
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد أما عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة ya ba shi labari a wannan laba a wannan hadisin قال yace قام فصلى manzala ya tashi ya ta- ya ركعتين ringa raka'a sallah raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama حتى صلى ثمانية har ركعات sai da ya salla raka'o'i takwas ثم أوتر بخمس sannan a ƙarshe bayan ya yi wannan raka'o'in takwas ya wuturi da raka'a biyar لم يجلس بينهن wannan raka'o'in biyar da ya wuturi da su bai zauna ba sai a ƙarshe حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وحدثني معمر بن سلمة عن معمر بن إسحاق عن معمر بن جعفر بن الزبير عن قوة بن الزبير عن عائشة قالت sayyida aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة عشرة ركعة Manzala sallallahu alaihi wasallam yana ya kasance kan sallaci rakawoyi goma sha uku tare da wato بركعتين قبل الصبي da rakawoyi biyu kafin fitowa asuba يصلي ستا yana sallah raka'a shida سنام سنا ra- raka- raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama sallama uku kenan ويؤتر بخمس sai kuma ya wuturi da raka'a biyar ولا يقعد بينهن إلا في duk آخرهن wannan wanda yake wuturin nan na raka'a biyar ba zama tsakaninsu sai ya gama raka'a biyar din sarai sannan yake zama
حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن إراكي بن مالك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن سيدة النبي عائشة.
صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ta ba shi ta ba wato sai sai wato na Zubair labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare عشر آه، salatu ashrata raka'ata raka'a goma sha uku ركعتي الفجر wannan sha ukun in an hada da raka'atayil fajr banda raka'atayil fajr sun zam sha ɗaya kenan
حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ qur'a ahbarahuma an sayyid ibn abi ayyuba عن جعفر بن ربيعة عن عن إراك بن مالك.
عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha وسلم صلى ثماني ركعات sannan ya sallar raka'a takwas قائما a tsaye ركعتين بين الأذانين yayi raka'a biyu tsakanin kiran sallar asuba da kuma iqamar asuba ولم يكن يدعوهما wannan raka'atayil fajr din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin su ko da a halin tafiya ma yana zuwa da su kenan قال جعفر بن مسافر في حديثه Mm, wato a a- shi a tasir wayar وركعتين جالسا بين الأذانين ya raka bi a zaune tsakanin kiran sallah da ikama زاد جالسا shi a tasir wayar ya ƙara jalisan حدثنا عمرو بن سالم ومعمر بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وابي عن معاوية بن سالم عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت أ- لعائشة رضي abdullahi الله abi عنها، kaisin ya ce na ce da aisha Allah ƙara yadda a gare ta بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر da nawa ne raka nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wutire قالت ta ce كان يوتر بأربعين wasalasi yakan yi wutire da raka'a hudu da uku wato ya raka'a bakwai kenan gaba ɗaya ko kuma ya raka'a shida da uku wato raka'a tara kenan gaba ɗaya ثمان ko وثلاثين kuma ya raka'a takwas da uku ya zamo raka'a goma sha ɗaya kenan وعشر ko وثلاثين kuma ya da raka'a goma da uku ya zama raka'o'i goma sha uku kenan
ولم يكن يوتر بأن قسم سبعين amma dai banzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuturi ba da ƙasa da raka'a bakwai ولا بأكثر من سبعين haka nan bai wuturi ba da fiye da raka'a goma sha uku.
على أبو داود Abu Dawud ya ce, زاد عمرو بن صالح Amadu Sale a tasowa ya ƙara ركعتين قبل الفجر bai kasance na wuturi da raka'a biyu ba kafin alfijir.
قلت ما يوتر Ya ce, a da yake wuturin.
قالت Ya ce, لم يكن يدع يدع ذلك wato, ma- me ma'ana yuturu? Ba ta ce ba- bai kasance yana barin wannan ba, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana barin zuwa da raka'a biyu ba wato kafin alfijir. da aka ce da aka ce me ma yutur tace bai kasance yana barin wannan ba wala maskur ahmadu ahmad ibn salim a tasar ruwa bai ambace ست وثلاثين da shida da uku ba bai faɗi shida da uku ba wato cewa yayi wuturi da raka'a tara ya faɗi dai yayi wuturi da raka'a bakwai da kuma yayi wuturi da raka'a goma sha ɗaya
حدثنا عمرو بن هشام حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن منصور بن عبد الله الرحمن عن ابي اسحاق الحمداني عن الاسود بن يزيد انه دخل على عائشه Aswad ibn Yazid ya ce ya shiga wajen sayyida Aisha Allah ya kare dagare ta فسالها ya tambaye ta daga fitar sallah manzo sallallahu alaihi wasallam da daddare قالت sayyida Aisha ta ce كان لي ثلاث عشرة ركعة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a goma sha uku من da الليل daddare ثم انه صلى إحدى عشرة ركعة sannan wata ran ya sallah raka'a goma sha ɗaya وترك ركعتين ya rage raka'a biyu sai koma yana yi da raka'a goma sha ɗaya a maimakon sha uku ثم قبر صلى الله عليه وسلم shi na kubira sannan an karɓi ransa sallah alaihi lokacin da aka karɓi ran nasa وصلي من الليل تسع ركعات alhali yana sallah raka'a tara da daddare وكان آخر صلاته من الليل الوترى ƙarshen sallar da yake da daddare wutiri wutiri ce yake bari a ƙarshen sallarsa ta dare حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليس حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن قريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال
Kuraibu barana Abdullahi Abbasin Allah ƙara dagarin su ya bashi labari cewa shi Kuraibu ya ce, Na tambayi Abdullahi Abbasin Allah ƙara dagarin su رسول الله a sifar sallar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta kasance da daddare قال ya ce, بيت عند Abdullahi Abbas ya ce, Na kwana wata ran a wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da daddare, وهو عند ميمونة Eh, alhali yana wajen halata ‘yar uwar mahaifiya- mahaifiyata ita ce sai da maimuna ‘yar Haris, Allah ya ƙara yadda a gare ta.
fanama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci hatta idza zaba sulusul layli aw nisfuhu har yayin da sulusin dare ya tafi ko rabin dare istayqaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka faqama ila shannin ya tashi zuwa wata salka da yake akwai ruwa a ciki watawadda watawaddatu ma'ahu a yi alwala ni ma ne alwala tare da shi thumma qama sannan ya tashi zai sallah ya tsaya zai sallah sai na tsaya daura da shi amma sai na tsaya daga bangaren hagunsa faja alani alamini sai ya kama hannuna ya dawo da ni wajen dama thumma wada'a yadahu ala ra'si sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan kaina fa annahu yamassu uzni kamar yana taba kunne na wato yana haka ne dan Abdullahi ibn Abbas ya fi sakin jiki ka annahu yuqizni kamar yana farkar da ni fasalla rak'atayn ya sallah raka'a bi sauƙaƙa qultu qara'a fihi ma bi ummul qur'ani fi kulli rak'atin Wa- thumma sallama nace da alama dai fatiha ma kadai yayi a kowace raka ya gama rak- da ya gama raka'a biyun nan ya sallama thumma salla sannan kuma ya ci gaba da yin sallah ta salla 11 rak'atan har sai da ya sallaci raka'a goma sha ɗaya tare da wuturi thumma nama sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci fatahu bilalu sai Bilal ya zo masa faqala yace salatu ya rasulullahi lokacin sallah yayi ya rasulullah faqama sai manzon Allah ya tashi raka rak'atayn ya raka raka'a biyu thumma salla lin nas sannan kuma ya fito yi wa mutane sallah asuba
حدثنا ابن ابي بن وابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامر عن ولد الاوس عن اكرمه بن خالد عن ابن عباس قال Abdullahi Abbas Allah ya ƙara da a gare su yace بيت عند خالتي na ميمونة kwana gurin hala ta yi uwar mahaifiyata ita ce sai da maimuna فقام النبي Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah da daddare.
صلى 13 ya yi sallah raka goma sha uku من ركعة الفجر Ya- a ciki akwai raka ta alfajari حضرت قيامه في كل ركعة na kirdadi tsayi wanda yake daɗe wanda yake a tsaye a kowace raka بقدر يا gwargwadon yadda za a karanta ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila لم يقل نوح amma Nuhu bin Habibin a tasar wayar bai ce raka'at al-fajr na cikin sha ukun ba
حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال Zaid ibn Halil Juhani Allah ya kare da a gare shi ya ce لأرمق أن صلاة رسول الله wallahi صلى الله zan tsaya عليه وسلم lura da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah da daddare a wannan daren قال yace وتوسطت أتبته sai ne matashi da dandamalinsa ko ko rumfarsa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم dan in ga ya yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya fara sallah raka'a biyu sauƙaƙa ثم صلى ركعتين طويلتين sannan kuma طويلتين.
bayan nan ya ringa yin salloli raka'a biyu dogaye dogaye dogaye ثم صلى ركعتين وهما sannan دون kuma ya التي zo قبلهما a da raka'a biyu ba su kai waɗanda suka gabata ba ثم صلى ركعتين sannan ya sallaci raka'a biyu قبلهما.
ba su kai wanda ya ka- suka gabace su ba ثم صلى ركعتين sannan ya sallaci raka'a biyu ba su kai wanda suka gabace su ba ثم صلى ركعتين sannan ya sallaci raka'a biyu su ma ba su kai wanda suka gabata ba ثم أوترا sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ne ذلك ثلاث عشر ya ركعة.
zama raka'a goma sha uku kenan
حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه Abraham وسلم Abbasin ya ba shi labari cewa shi ya kwano wajen sai da maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ‘yar uwar mahaifiyarsa ce, ƙanwar mahaifiyarsa ce, قال ya ce, فرجعت في Ni أرض sai na الطائف kwanta a faɗin shimfiɗa.
ورجع رسول Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da iyalin في suka كلها.
a kwanta a tsawon shimfiɗa.
نام رسول الله Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bace, حتى إذا انتصف الليل har yayin da dare ya kai rabi ko ya rage kaɗan dare ya فأتاه ko بقليل ko bayan ya raba ɗin ne da kaɗan.
استيقظ رسول الله صلى Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi.
وجلس يمسو النوم عن ya وجهه sha- ya بيده.
zauna yana shafe bacci daga fuskarsa biyadihi da hannunsa ثم قرأ العشر آيات sannan ya karanta ayoyi goma na ƙarshe a suratu Ali Imrana ثم قام إلى شن sannan ya tashi zuwa ta مؤلفة salka a bar ratayewa وتوضأ ya yi منها alwala daga wannan salkar أحسن وضوءه ya tsaya ya kyautata alwalarsa ثم قام يصلي sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana sallah قال عبد الله Abdullahi ibn Abbas ya ce, وكنت في Ni ma sai na tashi na صنعاء aikata irin duk yanda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata.
ثم ذهبت Sannan na tafi na tsaya daidai a jefansa.
فوضع رسول Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa na dama akan kaina.
أخذ بإذن Ya kama kunne na yana tifkewa da hannunsa.
صلى ركعتين Ya sallah raka biyu, sannan raka biyu, sannan raka biyu, sannan raka biyu, sannan raka biyu, sannan raka biyu. Ƙanabi ya ce, wato sau shida, ya zama raka goma sha biyu kenan. Sannan ya wuturi, sannan kuma ya kishingida ya kwanta, har mai kiran sallah ya zo masa, sannan mazala ya tashi ya sallah raka biyu sauƙaƙa, sannan ya fito ya zo ya sallah asuba.
باب ما يقر به من الكسر في الصلاة Babin abin da aka umarni da shi daga takaitawa a sallah, ka a ce za a tsawaita yadda za a zo a kasa.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سيد المقبري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce يكلف من العمل ما ku تطيقون doka ku dora wa kanku abinda kuke iyawa daga aiki kar ku dora wa kanku aikin da zai zo ya dame ku ya gundure ku ba daidai bane ibada babban abin so a ciki a yi ta a gama ana sha'awarta Mm.
ana mararinta فان الله لا يمل ubangiji bai kosawa har sai ku ku kosa sai ku ku kun kosa
وان احب العمل الى الله ادومه hakika mafi soyuwar aiki wajen Allah adwamuhu aikin da mai shi ya dore akai وان قال ko da ɗan kaɗan ne wanda zai raka a biyu duk dare ya fi daga wanda wani daren ya tashi ya raka a goma wani daren ba ya kasa ko ɗaya ma wanda ya ɗore a kan bibin ya fi shi.
وكان اذا عمل عملا Manzana salatu ya kasance idan ya aikata wani aiki na ibada shi kenan sai ya ɗore a kansa baya ba.
حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا أمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مزعون Manzana sallallahu alaihi wasallam ya aika gurin Usman ibn Mas'ud فجاءه sai Usman ya zo masa فقال يا ya عثمان ce kai Usmanu أرجبت عن سنتي ka bar tsari na ne قال لا والله يا رسول ya ce الله a wallahi ba ba- na bar tsarin ka ba ya Rasulullah ولكن سنتك علو sai dai ni ma nake ma in dace da tsarinka قال sai manzo Allah ya ce da shi فإني أنام وأصلي ni nakan yi bacci kuma nakan yi sallah ba kai da kace kwana za ka yi sallah ba to ni ba kwana sallah nake ba ina yin bacci kuma in tashi in sallah وأصوم وأفطر ina azumi ina ajiye azumi وأيت ina النساء auren mata فاتق الله يا kai عثمان tsoron Allah kai Usman فإن لأهلك عليك iyalinka suna da haƙƙi a kanka ولزيتك عليك baƙonka yana da haƙƙi a kanka لنفسك kai عليك kanka kana da haƙƙi a kan kanka ثم shi yasa kai azumi ka sha kai sallah da daddare kai bacci
حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمه قال alkamatu ibn mas'udin yace سالت عائشه كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم na tambayi Aisha ya aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake هل كان يخص شيئا من الايام dan zalla yana kebance wasu kwanuka na musamman wanda yake wata ibada a cikin su wanda baya a sauran kwanuka قالت لا Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace a'a كان كل عمله ديمه duk wani aiki da ya fara to sai ya dore وايكم يستقيم ما كان رسول الله صلى a الله عليه cikin ku وسلم gaba daya wa yake da ikon irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da shi na ibada
تفريغ ابواب شهر رمضان To, a resantar da kwanan kotu ko tashi nan? Zai nan kotu. Na. Mm. Haka ruwayoyi shi ne abin da da yawa malamai suke gani a irin nan. Tula